فصل في أفعال تبطل الصلاة
نعم وعبرت قهقهة نسيانا أو عمدا أو غالب أو غالبا أو عمدا أو أو عمدا أو غالبة نس- نسانا إنسانا إنسانا إن أجز المأموم تركها تبع ثم يعيد بعده أو لا قطع ثم يعيد ثم يعيد بعده أو لا قطع نعم كأن يكبر للركوع ناسيا نية إحرام يظن آتيا وذكر ما ترتيبها قد حكم بما بها في ذي اتباع لزم كنفخه عمدا وجهلا أو ذكر خلف الإمام الوتر فالخمس استقر وبطلت بحدث أو شاغل للمرء عن فرض كحكم البائل لا سنة في الوقت قد يعيد ومبطل من مثلها يزيد أو لفضائل الصلاة سجدا أو سنة خفتك أن تعمد يس- يسجد سهوا زيد ركن فعلي زيد ركن فعلي زيد ركن فعلي كسجدة في الفرد أو النفل أو نفخا أو أكلا بها وأن شرب أو أن شرب أو إن
أو إن شرب قيعا كلاما لو بكره أو يجب ولو بذيك الوقت في المشهور إلا لإصلاح فبالكثير وأبطل الصلاة لل وأبطل الصلاة الانصراف لحدث فيظهر الخلاف كذي سلام لا له جزام إتمامها فيظهر التمام وابن حبيب صحة يقر والشك في المانع لا يضر وبطلت نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو يمتن الخميس هجرة نا كوانا وتا ashirin da shida ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ɗai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wanda littafi mai albarka mai suna bau'ul musalli wallafar babban malami الشيخ العلامة الكبير عبد الله بن فودي رحمه الله تعالى wanda mun tsaya a ƙarshen fasli da yake magana akan al'amurra waɗanda yake idan mutum ya aikata su tare da cewa makaruhi ne karahiya ne to ba a ce sallar ta lalace ba kuma ba a ce sai ya yi sujudu sahawi ba to bayan ya kammala da wannan babi yanzu zai shiga bayani akan wani sabon fasli da ya sa mai suna da faslun fi af'alin tubtilu salata wannan fasli zai yi bayani akan wasu ayyuka waɗanda aikata su yana lalata sallah duk wanda ya faru to za a ce sallah ta lalace a wanda shine darasi na goma sha biyu insha Allah ta'ala to sai ya fara domin shi mai sallah ko dai ya zan liman ko ya zan mamu ko ya zan mai sallah shi kadai to dukkaninsu duk wanda ya aikata abin da za a faɗa sallar shi ta lalace liman ne ko mamu ko ko kai kaɗai shi kaɗai yake sallah wannan babu bambanci a wayin kana la'akari da cewa shi mamu tabi'un ne biya yake yi to akwai wasu hukunce-hukunce da aka ware shi da su saboda la'akari da wannan biya ɗin idan karan kansa ne ya aikata abin da zai lalata masa sallah shi mamu wanda wannan abin bai shafi liman ba bai da alaka da liman to akwai wasu dalilai ko kuma wasu wurare da malamai ke cewa sallar ɗin tashi ta lalace amma ba a ce kuma ya rabu da limaminsa ba saboda alhormar biyan liman zai ci gaba da biyan liman har a ƙari sallah idan an ƙari sallah sai ya rama wannan sallah saboda matsayi na mutawaratul imam biyan liman wanda yana da matukar mahimmanci cewa mamu ya zamo yana bin liman ba yana rigar liman ko yana daidai da liman ba ko yana jinkiri a kan liman a abin da ake so duk abin da liman zai yana yi mu ba sharatan kai kuma mamu sai kai ba tare da jinkiri ba ba tare da kare gashi ba tare da kana musawa da shi ba to sai mala ya fara da wasu ababe guda biyar da malamai ke kiransu da masajinul imam wato kurkuku ne na liman wanda shi mamu yake samun kansa a ciki duk da shari'a ta lalata mai sallah shi mamu saboda ya zo da wasu abu ko wani abu da zai rushe masa sallah to amma saboda ƙarfi da liman yake da shi sai shari'a ta ce ya ci gaba da bin liman da lalatacciyar sallah kai ya ce ya yanke ya fita ya rabu da liman sai liman ya sallame sallah sai ya tashi sai ya rama wannan sallah din tumala ya ambace su guda biyar su masajinul imam su ya fara da su a yanzu kamar yadda za mu ji duk da wasu na kawo uku wasu ma su kawo hudu to shi malam ya kalele ce gaba ɗaya tun da sabani ne na malamai wasu ce uku ne wasu ce hudu ne to shi sai kawo maka haya gaya ya kawo maka guda biyar domin a game komai da komai ana kiransu da masajinul imam saboda haka za mu ji cewa babu sallat amma kuma liman ya riga ka shiga hannunsa ka shiga kurkukunsa ba zai yi karabu da shi ba sai ya sallame ka kamar yadda in mutum ya yi laifi aka kai shi gidan yari bai da damar fita sai in hukuma ce ta suke shi to haka kai ba baka da dama daga wannan malamai suka ce haramun ne mutum yana sallah babu wani dalili na shari'a kawai ya ce shi ya rabu da liman a'a sai in shari'a ce ta baka dama cewa ka iya ka rabu da limani to wannan sai ka rabu da shi awa in ba shari'a ce ta baka izini ba ka rabu da liman to baka da damar da za ka rabuwa da liman to shi ne ce wa abu qalat qahqahatun nisyana aw amda nau galibatan insana to sai fara da kurkuku na farko wanda ya fi tsanani wanda shi kusan duk malamai ka iya cewa su yi ijima'i a kan lalacewa sallan mai shi shi ne dariya kyalkacewa da dariya wadda ta kai matakin da alƙahaƙahat irin dariyan nan mai sauci ƙyaƙƙyaƙƙyaƙƙyaƙ ɗin nan to ita wannan mutulakan ji yadda ta auku ta lalata sallah kai a wurin ma al'imam abu hanifa rahmatullahi alaihi shi ya ce hada arwallah ta walwale ba sallah kaɗai ba sai ka sake fita masallaci ka je kayi arwallah sannan ka dawo amma mu a wurinmu almalikiya malamanmu suka ce a'a alwalan na nan sai dai in ya san cewa ya yi wani abu da arwallar ta walwale sallah daban arwallah shay'un akhar yawan sallah dai ita babu ta to wannan ita ce kurkuku na liman so da haka da liman da mai sallah shi da mai bin liman mamu kenan duk wanda ya irin wannan dariya to shine ma ya ce wa abatalat ta lalata masa sallah nisiyanan ya kasance da mantuwa ne aw amda ko ko da gangan yayi aw galibatan insana ko ko rinjaye shi ta yi da kusa da dariya za ta rinjaye mutum shi bai son yayi dariya amma ta riga ta ci karfinsa to da liman da mai sallah shi ɗaya da mamu duk wanda ya dariya da mantuwa ne ko da gangan wa abatalat dariya ta lalata sallah ta roshe sallah saboda haka in liman ne shi kenan yankewa kawai zai yi in mai sallah shi ɗaya na shi ma yankewa kawai zai yi saboda haka in kuna tare da liman ya kyalkace da dariya sallah ce ta rushe kuma kuma ta ku ta rushe mun ga ya ja muku kenan sai sai ya ce to laran ka sake muna ya kama sai sai a kulla sabuwa haka in ma mai sallah shi kadai ne shi ma sallar ta rushe sai ya sake iqama da wata sabuwar takabiratul ihram to su biyun nan su ne yankiya za su yi amma shi ma mu to shine za a faɗi hukuncinsa in yana bin liman ne sai dariya da mantuwa ne ko da gangan to sai ce in ajazal ma'mumu tarka hatta ba thumma yu'idu ba'dahu aw la qata in ajazal ma'mum in ajazal ma'mumu tarkaha shi mamu idan dariya da ta zo masa sai zan ya kasa barin dariya saboda ta yi yawa shedan ya riga ya ribace shi ya ya hibar dariyar dariyar ta ki tsayawa to na itta ba sai shi biliman sai shi sai shi biliman ya ta can shi ta tayi asan da ya samu ta tsaya amma dai sallar ta rushe sun mai wa'idu ba da sannan bayan liman ya sallame sai ya sake wannan sallah kaga waccan babu ta aula in ko yana iya barin dariyar to kaɓa sai shi yanke sallah in ya yanke sallah sai ya sake kabbara sabuwa ta kabiratul ihram ya sake bin liman abin da ya baya ya rushe to wannan shine tafsilin da malamai suka yi so da haka inda zai shiga kurkukun liman shine sai in ya zan dare bai iya yanke ta to tun da bai iya yanke ta me ya fa'ida a ce ai ya yanke sallah malamai suka ce babu wata fa'ida domin ko ya yanke ta tunda bai bar dariya ba bai da damar da zai yin takabiratul ihram kenan za a ƙara sallar dai ba tare da shi ba to shi yasa malamai suka ce mutaba'al liman ta rike shi ya shiga gidan yarin liman sai ya ci gaba da ya ci gaba da sallar da dariyar da ta rinjaye shi in an ka sallame sallah sai ya sake iqama da takabiratul ihram in ko yana iya stopin din dariyat nan take to sai shi yanke sallah in yanke sallah sai ya sake kulla niyyar sallah ya yi takbiratul ihram sai ya sake bin liman biya sabuwa sai ya zanto abin da an kai baya babu shi to wannan shine kurkuku na farko sai na biyu yake cewa ka an yukabbira lirruku'i nasiya niyyata ihramin yazunnu atiya wuri na biyu a shi wannan matsala da yawa zaka ga awam musamman daga cikin matasa ko jahilai suna fadawa cikin wannan kuskure mutum ne ya zo masallaci ya isko liman yana ruku da wurin kasa wasu a guji suke zuwa duk da sunna ta hana amma su tunda ba karatu suke yi ba ba ruwansu wai gudu yake yi wai ka a taso daga ruku'u bai samu ba alhali yana jin sadda an kai kiran sallah bai hito ba yana jin sadda an kai ikama bai hito ba duk wayancan lokuta bai gudu ba sai da sai da lima ya ruku to da ya zo kuma dama ko da zai zo ba natsuwa shi yasa sunna ta hana ya zo sai kaga ɗaya ya kabbara ya duka sai kaga ya kabbara ruku'i eh babu takabiratul ihram domin takabiratul ihram labudda an takuna min qiyamin ita tsaye ake yin ta in kai kabbara kana ruku'u to ko da da niyyar kabbara harama ka yi ta ba ta yi ba kabbarar ruku'i ake wa wannan ita wasu ruwayi sun ka zo cewa ana iya yin ta ana zuwa ruku ko a yi ta sannan a yi ruku amma ta kabiratul ihram ta min qiyamin Allahu akbar sannan ka duka wadda haka in ka zo ka samu liman ya yi ruku to shine hanya biyu kake da ita hanya ta farko sai ka yi takabiratul ihram daga tsaye in kai takbiratul ihram sannan ka sake yin wata kabbara ta biyu ta ruku ita ta farko kai niyya cewa ka shiga sallah ka yi takbiratul ihram in ka yi ta tsaye sannan ka sake yin ta biyu ita kuma da niyyar ruku tunda ka samu liman yana ruku wannan hanya ta farko kenan wasu kuma malamai suka ce a ka iya ka yi takbiratul ihram din a nan tsaye da niyyar ta wakilci hatta ta ruku kana gama ta sai ka duka ka yi ruku ka cin maliman to abinda an matsala wasu ba sa yin ta tsaye na ɗaya kenan wasu kuma suna yin ta babu niyya wasu imamantuwa ko rigima ko jahilci to anan in mutum ya yi ta ya zan mantawa ya yi ya manta da ita sai ya yi ruku da shi ne za a faɗa ne ya yi kabbarat amma halin ruku'i ka an yi kabbara da ruku'i kamar inda ya kabbara domin riskar ruku'u nasiyan niyyata ihramin yana mai mantawa da niyyar takabiratul ihram ya manta da ita ya zunnu atiya amma shi a zaton shi ya zo da takabiratul ihram ne sai da ya shiga cikin ruku'u sai ya tuna ha ba takabiratul ihram ne ba yayi takabiratul ruku'i ne to shi ma babu sallate babu sallate amma bai rabuwa da liman kuma sai ya ci gaba da billi saurara sai ya ci gaba da bin liman haka nan da lalatacciyar sallah idan liman ya sallame shi daga baya sai ya sake sabuwar sallah wannan shine wuri na biyu wuri na uku wa zikiru ma tartibuha qad hutima bima biha fi zi fi zittiba'ul lazima wuri na uku shine tuna sallah fa'ita mun yi bayani akan qada'ul fawaid to anan mutum ne yazo yana bin liman sai ya tuna da cewa yana la'asar yana bin liman sai ya tuna da bai yi azahar ba kuma kaga wajibi ne sai an yi azahar sannan a yi la'asar to wagga la'asar din wadda yake bin liman ta ɓaci to amma kuma bai da damar da zai rabu da liman saboda liman na da alfarma sai shi ta tahiya hakan amma babu ta ya an kare sai ya tashi ya biya bashi na azahar in ya biya azahar sannan ya dawo ya yi la'asar din nan da ta rushe tare da liman to shine wa zikiru da tuna ma sallar da tartibuha jeranta ta da ita da wagga da yake kad hute ma bi ma biha hakika an wajabta a jeranta su bi ma biha tare da wadda yake ciki yanzu wanda ke cikin la'asar kaga wajibi ne ya jeranta la'asar da azahar sai ya yi azahar sannan me to yana bin liman la'asar sai ya tuna da cewa bai yi azahar ba ta wannan yini ko ta wani yini to shine mala ya ce don kaga an wajabta a jeranta su ko wajibi ne a tartibu bainal hadaratai ne wajibi a tartibu bainal fawa'ita shi ma wajibi to bale ma waga kaga dukkaninsu hadirata ne ga azhar ga la'asar to shine qad hutima bima biha bima biha ba bima baha ba wannan fataha kuskure ce kad haqiqa hutima an wajabta bima biha ya jeranta ita waccan da ya tuna da wagga da yake da ita bidin nan ta biyu ma'anar tama'a ai bi ma ma'aha ko kuma tana ya zamowa da ma'anar fi bi ma fi ha tana ya zamowa da ma'anar zarfiya an gane to shine mala ya ce fi zi a cikin wannan a cikin wannan da ya tuna da cewa ana bin shi wata sallah ko mutumin da ya yi ruku yana mai mantawa da takabiratul ihrami su ne matsalolin da ya ambata wannan ismul ishara yana komawa gare su su biyu to ittiba'ul lazima ya zan wajibi gare shi ya bi limaminsa ba cewa zai yi shi yanki ba ya koma gehe kaso suna wannan sai su hito masallaci ka gansu a baranda in sun gama kala'i sannan su sake shigo a masallaci su ci gaba da bin liman to wannan kuskure ne ko ka tuna ana bin ka sallah kana tare da liman ba ka hita amma da ya za ka ga wasu na hitowa saboda babu karatu to gashi nan an ce ittiba'ul lazima biyassa ga limami ya ci gaba da bin liman ya zan wajibi ya jan cilas ba wai don akwai sallar ba a ita sallar babu ta to wannan su ne wuri guda uku kenan sura guda biyu wuri na hudu ka nafkhihi amdan wa jahala na zakar خلف الإمام الوتر فالخمس استقر كنفخه haka yana cikin inda sallar mamu ke lalacewa kamar inda ya bushi shina bin liman ana sallah sai ya bushi amdan da gangan wa jahalan ko bisa jahilci yana sane da cewa ba a bushi a sallah yayi ko kuma a'a ilimi ne bai kai ga cewa ba a gushi a sallah ba to duk dai sallar ta ɓaci kuma wajibi ne ya ci gaba da bin liman idan an sallami sallah malam ka mai da hankalinka idan an sallami sallah sai ya rama sallar da ake yi tare da da aka yi tare da liman kenan na yana cikin wuraren da jahilci ba uzuri ba ne dawa ba ko ina shari'a take take wa mutum uzuri saboda bai sani ba ha ba ko ina ba ne to nan yana ciki ba ruwan shari'a cewa ai kai ba ka taɓa jin wani malami ya faɗa ba to wannan shine wuri na hudu dawa mun ce biyar ne ko to ga na biyar au zakar khalfal imamil witara ko yana bayan lima ana asuba sai ya tuna da wuturi sallan dare ya an ce wuturi kiyamun laila ake nufi gaba da to yana bin liman sai ya tuna da ana bi ne wuturin daren da ya gabata to asuba din ta lalace ya an kare sai ya ci gaba da bi in liman ya kare ya biya wuturin da ya saba yi ya raka uku ya saba yi in biyar in goma in sha ɗaya ko nawa ya saba yi dai shi sannan ya dawo ya sake asuba wasu ma malamai sun ce an su hadda raka'atayil raka'atayil raka'atal fajr ya sake to kaga fal khamsu stakar masajidul imam al khamsa biyar kenan sun tabbata wannan shi ne gaya ɗin abin da ake ambata bayan kana wasu ba su ambata dariya ba su ambata wasu kuma ba su ambata bushi to amma dai suna ciki kawai suna kawo wanda ya kabbara ta ruku'u ya manta da takabiratul ihram suna kawo shi sai zikiru matar tibuha qad hutima sai kuma zikiru zikirul witr khalfal imami zikirul witri khalfal imami kana bin liba sai ka tuna da wutiri to babu asuba to wannan matsalolin biyar kenan suna da muhimmanci a kula da su wa batalat bi hadathin aw shagilin lilmar'i an fardin ka hiknil ba'il to ci gaba da bayani akan abubuwan da ke lalata sallah duk wa'ancan guda biyar mun ji suna lalata sallah da ta liman da ta mamu da wanda ke yi shi gai don hukuncin ɗaya ne illa shi ma mutum da lalura ta sa yana bin liman to an ware shi da wasu 'yan hukunci-hukunci wa batsalat sallah ta ɓaci bi hadasin idan hadasi ya zo mai sallah mutum yana sallah sai ya hadis ya yi fitsari ya kubce masa ko ya yi rihi arwallarsa ne ta walwali to batalat sawa'un da gangan ne ko da mantuwa ko dai da yaya dai abin ya faru au shagilin lilmai an fardin ko kuma abin da ya shagaltar da mutum daga barin farilla mutum ne yana sallah sai wani abu ya zo mai da wannan abu ya zo mai sai ya hana shi ya bayar da wani rukuni a cikin sallah shine rukuni malam a cikin sallah imma dai ya hana shi ya kawo shi a cikin nutsuwa kila ya yi shi rabi da rabi ko kuma bai yi shi gaba ɗaya ba to shi ma wanda ya lalata mai sallah sai ba da misali ka hikinil ba'il kamar inda mutumin da yake jin fitsari ya tsare fitsari yana ta dubaru ga fitsari yana ji shine alba'il amma sai ya tsare shi shine hikinu ai habasal baula ya tsare fitsarinsa yana ta dubaru wai tunaninsa sai ya gama sallah sannan ya je ya kama ruwa to sai fitsarin ya takura mai ya hana shi ya yi rukuni yadda ya kamata kamar sujuda ya kasa yin sujuda cikakkiya ko ya kasa yin ta gaba ko ruku ya kasa yin ruku cikakke ko ya kasa yin sama gaba daya ko sauran arkanu to duk wanda ya faru daga cikin ga abubuwa sallah ta baci sallah ta baci don asali ma haramun ne mutum yana jin fitsari ya yi sallah haramun ne muddin fitsarin nan zai hana maka bayar da rukunnan sallah cikin natsuwa sai in kasancewa bai hana maka bayar da farillai yadda shari'a ta neme ka za ka kawo su yadda ya kamata to wannan babu koma la sunnatin fil waqti qad yu'id amma banda inda ya hana shi cika sunna ko bayar da sunna to wannan ba a ce ya sallah ta lalace shine ma'anar ladin sallah ba ta lalacewa idan sunna ya hana shi fitsarin ko kashi ko rini ko abin da ya kama da wannan amma yu'idu fil waqti qat duk da haka ita ma sunna din to an so ya sake yin akwai lokaci an so amma ba dole bane amma ita farilla dole dole sai ya sake wa mubtilun haka yana lalata sallah yana lalata sallah man wannan da yazidu mislaha yazidu mislaha ba misliha ba lamɗin da fataha saboda mafulin bihi ne wanda ya ƙara adadin raka'o'in sallah sallah na ruba'i sai ya ƙara wasu rakawo'i guda hudu a zahar ya yi takwas la'asar ya yi takwas isha ya yi takwas ta ɓaci da gangan ko da mantuwa ko suna iya mai raka'a biyu sai ya ƙara biyu gaba asuba ya yi hudu sallar ta ɓaci ko sulafiya magarib raka'a uku sai ya ƙara uku suka zamo shida to shi ma duk sallar ta ɓaci duk sallar da yake ka ƙara adadin raka'o'inta da gangan ko da mantuwa ko da jahilci babu sallah a wannan babe sujudu sahwi ba ta gyara wannan sallah aw li fada'ilis salati sajada haka sallah ta lalace inda yayi sujudu sahwi don ya bar musahabbai musahabbai waɗanda su ba su kai matakin a yi musu ba su kai matakin sunnoni ba ma wa mun sani ba a wa musahabi sujudu sahawi to shi da ya bar musahabi sai ya yi ƙabliya to sallah ce ta lalace aw sunnatin khaffat ko ya sujudu sahwi inda ya bar sunna sassauka sunna badda ba ta da ƙarfi kamar jasatul istiraha a wurin waɗanda suka ce sunna ce to da ya barta sai ya sujudu sahwi to sallah ce ta lalace eh amma mu a a tamu mazhaba ba a jasatul istiraha na ba ku misali ne a gani to duk sunnar da yake ba mai ƙarfi ba ko da sunna ce to don kabarta ba za a ce kai sujudu sahawi ba domin wala ya kuni sujudul ba'adi illa li tarki sunnatin mu'akkada wannan ka'ida ce a tamu mazhaba sai inda mai sallah ya bar sunna kakkarfa sunan ne a ce ya yi sujudu sahawi amma sunna khafifa kamar yadda suke ba da misali su malikawa inda ya bar wuti abin nan alkunuti a sallah asuba alkunuti a wurin sallah asuba a wurin malikawa mafi yawa daga cikinsu sunna ce khafifa an gani wa in kana duk da nassi bai tabbatar da ita ba amma dai suna ba da misali ka an ta'ammada haka sallah na lalace inda ya bar sunna da gangan wadda haka duk sunnar da yake ta tabbata a sallah mutum ya barta da gangan ina misali kamar ya bar karatun sura a raka'a ta farko ko ta biyu da gangan to a wurin mu malika babu sallah ce ko ya bar bayyana karatun fatiha a inda aka ce a bayyana to a wurin mu malika sallah ce ta baci ko ya bar asirtawa a inda aka neme ta da asirtawa a fatiha kawai banda sura to mu wurin mu malikawa sallah ta baci saboda duk waɗanda sunnoni ne mu'akkadai sunna ƙwaya ɗai mai sallah ya barta da gangan inda mu'akkada ce to malikawa sun ce baya da sallah saboda me suka ce ya zan izgili da wasa da ibada ko inda haka kawai ya zauna sai ya ƙi tahiya wai shi bai yi ba mantawa ya ba ba rashin lafiya ya same shi a sallah haka kawai da gangan da wannan sallah sai an sake ta sujudu sahwi ba ta gyara ta yasjudu sahwan zai da rukunin fi'ili yasjudu yana yin sujuda sahwan a halin kasancewa sami raukanuwa zai da rukunin fi'ili a inda ya ƙara rukuni na aiki ƙari ba bari ba tunda aikin ya shafi sallah nan ba a cewa a lalata mai sallah ina misali don sallah rukunan ma kashi biyu ne akwai rukuni fi'ili wanda aiki ne sun shafi ayyuka akwai rukuni kauli shi kuma magana ne kamar karatun fatiha masala ka sajidatin kamar inda ya bar sujuda guda an neme shi kowace raka a yi sujuda biyu to sai ya guda ya ƙara guda kai ya ƙara guda madadin biyu da aka ce suka zama uku fil fardi a sallar farilla aufin nafila ko a sallar nafila ɗauraka ko nafila ka ƙara sujuda to za ka yi sujudu sahawi nan ba za a ce sallar ka ta ɓaci ba saboda abin da ka ƙara min jinsin sala sujuda ya sallaci ko ga raka a guda ya ruku'u biyu ya yi ruku'u ya taso madadin ya wuce sujuda kuma ya sake loda wani ruku'u to in dai sahawan ne ba da gangan ba shi yasa can harko ce sahawan to sai ya yi sujudu sahawai kawai babu ko ko ba bambanci tsakanin farilla da nafila aw nafkha naw aklan biha aw in sharib haka yana cikin inda sallah ke lalacewa nafhan inda ya bushe kamar yadda ya gabata a baya au akalan ko ya ci biha a cikin sallah au in sharif ko ya sha saboda haka duk wanda ya ci ko ya sha a sallah sallah ta yi mi sallah ta ɓaci saboda haka da ci da sha wayannan duk suna lalata sallah duka suna lalata sallah Mm. to su wayannan da ci shi dai bushi dama ya riga ya bayani a kansa inda aka yi shi mai yawa ko da aka yi shi matsakaici ko aka yi shi kaɗan tafsilinsa ya riga ya gabata a baya ya riga ya gabata to amma shi ci ko sha in dai abin nan ba cikin bakin mai sallah yake ba daga waje ya ɗauko shi to ko da da mantuwa ne sallar ta lalace ƙai'an ko ya yi amai amma shi malamai sun ce su ƙaide shi da amdan inda ya yi amai da gangan ya ƙaƙalo amai yana sallah sallar ta baci amma irin jaya su yi to sallar ba za ta lalace ba wanda shi ma mun karanta shi a baya kalaman ko inda ya yi magana wadda ba ta da alaƙa da mi da sallah maganan nan mala ce laubi kurhin ko da cilasta shi an kai yayi ta yana sallah an ka cilasta shi ya yi magana ila wasu ka ce in bai sallah ba za su halbe zai bai magana ba za su halbe shi an ka dora mai bindiga da babu laifi dai yayi eh kaga wannan cilastawa ne ko to au yajib ko kuma inda ya ma zan wajibi ya yi magana akwai wuraren da malamai suka ce ko da mutum sallah yake yi to ta kama ne dole sai ya yi magana kamar inda yana sallah ya ga yaro zai fada rijiya ko makawo to na wajibi ne shi magana don in bai yi magana makawon ne ya fada rijiya yana kallo wai da tunanin sallah yake to zai biya diya shi ya kashe shi shi ya kashe shi to ka gani magana gare shi mi ko ko ya ga barawo misali barawo ya zo sata ga kayan mutane shi na ganin barawo wai shi tun da sallah ya kai sai ya kyale shi an ga ɗauke kayan mutane to ya biya su shi biya su me yasa saboda kula da rayuwa da dukiya ya daga cikin shi ma addini kuma sallah abu ne wanda yake aiki ne tsakaninka da ubangiji ka iya ka saki to ya ko da irin nan ne da shari'a ta ce dole sai ya yi to har da nan babu sallah duk da shari'a ta wajabta mai shi magana ce kai kai akwai rijiya gaba gare ka to babu ruwan shari'a ko kuma ya ga gabarawo zai zace kai gabarawo jama'a ga duka dai shari'a ta ce dole sai ya yi to amma kuma babu salat shi ne ya bige ka da lau lau bi kurhin au au yanzu ko kuma kai wasu yan ta'adda sun gazo sun ga cilasta ma sai kayan magana mm suka yi barazana da rayuwar kai mala ya ƙara bugun ka da wata lau walau bi biqil waqati kuma lalacewar sallan nan da sake ta koda da lokaci a ce yayi kunci kila abin da ya rage ma lokacin sallah ya fita na daruri bai da yawa to shari'a dai ta riga ta yi hukunci fil mashhuri to shi wannan taqayidin na walau bi dhiqil waqti zance ne wanda yake yayi shuhura a mazhaba illa li islahin maganan nan sai dai in an yi ta ne don a gyara sallah wanda mun yi bayani akai a baya shi ma magana babil kasiri wadda an kai don a gyara sallah in ta yi yawa sallar ta lalace shine sun wuce jimla biyar kamar yadda muka karanta ko to kaga nan ma da shari'a ta ce ka yi kuma abin ya shafi ma abin da zai taimaka sallar ta gyaru to in ya yi yawa aka ce sallar ta ta ɓaci to sai mu takaita wani sati sai mu tashi wa abtala salata lin sirafu li hadathin fa yadhharu al khilafu wannan babu yana da matukar muhimmanci duk abin da za a ce zai iya lalata maka sallah kaga abu ne wanda yake muhimmi ka san shi don ka kula da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته